ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa ‘yan uwa kamar da yadda saba a duk yau mulkanis بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب من أجابات هذا وأن تفسير القرآن العظيم نفس قال من الإمام ابن كثير وأن أجي مش الكنيا دا أبو الفداء wanda sananne ne duk wanda ke karanta littattafan tarihi ya wannan malamin ya shahara da ilimin muka guda hudu na farko mufassir na biyu muhaddis na uku fasih ne na hudu kuma muharrir malamin tafsiri ne na alqur'ani sannan malamin hadisi sannan malamin fiqh ne sannan malamin tarihi da haka yan uwa muna cikin suratul baqara aya ta 200 da takwas ko dari biyu da hamsin da bakwai za mu tashi aya ta dari biyu da hamsin da takwas cikin wannan sura mai albarka wanda aka yi sani da suratul baqara inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على قروشها بسم الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها نعم قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس الناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير yawa ubangiji madaukakin sarki ya zuwa manzon Allah aukan nazi marra ala kariyatin ko kuma ka taba ganin kaman wani wanda ya wuce bisa kan wani babban gari wannan aukin malamai sun ce au ra'aita sai an azamu min zalik nan ba ni aka wani babban kawo ko wanda ake ce da shi mene namrud sun yi jayayya tare da annabin Allah Ibrahim ya ce shi Allah ne da awal ilahan zan eh a lokacin annabi Ibrahim yake ce in har kaman yanda ka faɗa kai Allah ne ubangiji na madaukakin sarki yana kashewa yana raya ya muka tafi da adi rajulai ne ba wa qatala wahidan wa afa an wahid ba ya kashe ɗayan ɗayan ya ce ya yaye mishi ya ce da babu matsala jarraba ta ya ce ubangiji na yana huduwa da rana daga gabas kai kuma ya ka hudu ta daga yamma ya ta tafi buhitan da zai gabas wannan wanda yake jayyar da annabi ibrahim kafin gumin kawo ya yi mauta ya sare ya rasa abin da zai kaga wannan kisa ce mai gama mamaki ba ya ga ta aukan da zai marar alaƙa da zai aiki mana aukan da ta aura aiki shai an a'azamu min zalik ba kuma ka zama abin da ya haka kin ma to menene wanda ya haka shi Allah ya haka don labari aukan da zai marar alaƙa ya zai ko kuma manzon Allah ka san da wani labari wanda ya ma yi wannan aukan da zai marar alaƙa ya zai ko kuma kana so a baka labarin bisa wani mutum ne wanda ya gudu wani babban gari wahiya sawiyatun ala urushiha ita kuma wannan garin tana zube a bisa kan girgiganta akan ce urushiha ana nihin arganiha akan ce urushiha ana nihin asasiha akan ce urushiha ana nihin sakibuha ko dai sama ya wado a ƙasa ko kuma a duka ta rigibdo har ƙasa har sama duka ne suka rushe nan da kinaya abinda Allah madaukakin sarki yake ni kai baka gaba wani mutum wanda yana cikin bulaguro ya zo zai huce a masa kan jakin ji da ya fito wani gari guda tsato dukan shi a rushe kai ka ce kaman ba taɓa zama a saman shi ƙara da ya ce an na yi wuyi hazihin lahu ba da mautiha yaya Allah madaukakin sarki zai iya rayatuwa wannan babban gari haka bayan mutuwarsa a mata hullahu bi hada alihi Allah madaukakin sarki ya kashe shi a tsawon shekara ɗari sun maba'asa hutsa nan kuma ya tasa shi ta ya ce mashi shi Allah da ya tasa shi kama da zesta kaman tsawon kwana nawa kai kada ya ce mashi da zestu yawman abu ba aka yau da ce na zamana a nan tsawon wuni guda ko kuma wani bangare daga cikin wani ku shi ne malaman tafsiri suka ce ba abu a larabci tana ɗaukan kamar ma'ana uku ma'ana kamar yace labistu sa'atan aw sa'atayn aw thalathu sa'atin ko kuma labistu min qit'ati sabah aw min qit'ati al-masai shi dai zai ɗaukan wuni guda ba aka yau wani bangare daga wuni duk da ba a iya ba ganewa adadin ne lambar da iyakar da kuma ganewa adadin tsawon zama mu dai mun gane cewa kenan ba zama bane tun daga billowar rana zuwa wata shi dai shi da kanshi ya ce da nisu yau a wannan kace nan da aka yanzu da na tashi ni dai nayi na abin da nake tsammani shine ko dai nayi zaman wani guda ko kuma rabin wani to shine wasu daga cikin malamai suka ce ya dau ma'anar kamar cewa ko daga safe zuwa marice ko kuma a daga bayan la'asar ne zuwa wato rana ubangiji madaukakin sarki dai ya haɗa mana labarin wannan mutum a gaba ma za mu gane tukana waye ma mutum sannan mai malaman tafsiri suka faɗa akan sunan mutum din wai ya inganta ko da inganta insha Allah subhanahu wata'ala duka za mu gane a gaba hada sama da bai sai ubangiji madaukakin sarki ya ta yi mishi kaman tsawon kwana nawa kai a mace yanzu ka yin hadasa kada yace da bisu yau mana yace na zauna kaman tsawon kwana guda au ba'a yaumin ko kuma rabin wani kada sai Allah ta miki bayan duka biyan da ka faɗa ba gaskiya ba la jista mi'ata amin a wannan kashe kan da ne da na raya shekara ɗari ce malamai suka ce ma nura kana yi iyan ki wanda ya aiwa sune suka yi ba shi karu a gari da ya goma ya ne rasu yanke gidan zama ko yanke kakana ji babu kai ma sune manya iyan ki wanda ya aiwa sune manya la jista mi'ata amin ya ce a a ka zamana a matsayin matacce tsawon shekara ɗari yanzu a yanzu ne na tasa gana magani fanzur ila fa'alika in kana so ka nuna cewa ka gane cewa abin da na faɗa ma gaskiya ne ka diba ka ga zuwa abincin ka wanda ka ɗauko daga gida a halin guda guran ka a matsayin guduri wata rafika da kokon ka na ruwa da ka ɗauko a matsayin ruwa ta kama ka kasha lam ya tasanna har yanzu ba su canza ya diba a gindin shi ma nura ga kokon abincin ga kokon ruwan shi ya diba ya ga abincin shi gadin na da mashayin ruwan shi ba ki iya abin da ya share bakin nan ya Allah ta mutu ba tsari ba wanzur ilahi mari ba ta kai zuwa jakkinka wanda kake bulaguro a sama wani na ja'alaka ayatan lin nas yana juya kana je sai ga jakkin a yadda kaji da fata ba mai tan kawa tan kai tan kunne tan hakori kawai da tiga da wala ka zai ka kika bangare ko da bangare da wannan a yanzu a gaban shi Allah ya so nuna muku cewa yanda yanzu ya ganki an ne da to a gaban shi za a za a sake hada wala ne abin da ya bulaguran da shi ma jakkin nan Allah madaukakin sarki ce wanzu da ilahi malika ji ba dai da idan ka gai zuwa jakkinka wani na da alaka ayatan linnas mun kashe ka ne tsawon shekara ɗari don mu sanya ka kai kin makan ka aya ne game da ina malamai suka ce banda ashabul kahf man a tarihi kamar da ibnu kasir ya ga a cikin albidaya wani ha banda ashabul kahf ba ta uba samun mutum a mace ya shekara ɗari kuma Allah ta gani shi ma yake mutum tarihi na biyu wa da kuke ka hadin talata ne a cikin sinina wanda da gobe za a shekara ɗari uku da shekara ta wannan su ne a tarihi ba ne to ya ga mutum su shine ba wannan bawan Allah wanda an yi sabani wajen sunan shi wasu sun ce Ezekiel ne wasu sun ce Uzair ne wasu sun ce Armiya ne sai su wani sabani insha Allah ubangiji madaukakin sarki ce wanzu da ilahi marika kadiba ka zai zuwa jakkin ka wa ne naja adaka ayatan linnas man yi haka ne dan musanya ta aya ne ga mutane to nan me ake da aya mun san cewa ma nura abadi na tafsiri ayoyi guda uku akwai ayar qur'aniyya wanda za ta ce in kai kaza man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha kuma akwai ayar kauniyya wanda za ta nuna ma cewa ka san da cewa lalle Allah shi ɗaya ne kuma shi halitta ko ta halitta shine daga kan ka samu awalam yarau ila sayri fawqahum safatin wa yaqbidin ma yumsikuhunna illa rahman innahu bi kulli shay'in basir kaga Allah ya nuna mata inda daga kansu daga tsuntsai a lokacin da suke gudu a sararin samaniya da huka huki ba ba ga wani lokacin a jere sun saka huka hukin ya zaɓi wato ba huka huki ba ne kake ganin tashi ba ga lokacin da za su yi haka a jere kuma su ɗau mintuna masu yawa shine Allah ya ce maka wace a jinka ma yanki zo wani waye ke rike su kai a jinka da bisa wato ba ba amsa ya ce illa rahman mai kyauta shine ke rike su ma'ana Allah wanda yake ba kowa da kowa da mai bai wanda ya kawo da mishi da mai kyauta ta musu da wanda ta kyauta shi gwagwan shi an Allah ka zarta ta yake ta wanzur ila al-izan yace ka diba ka gai zuwa kasusuwan shi wannan jankir kai ban nunke zuwa ya za mu tattara ta wata kira kai ban nunke ba kamar da aka samu daga Nafi sannan an samu daga Ubayy ibn Ka'ab kuma an samu daga Umar dan Khattab daga Ali ibn Abi Talib ina ga wannan ita ce kira al-jumhur kamar in ka diba Shafi'iyya al-Imam Shafi'i yace daga cikin qurra guda bakwai biyar duka sun karanta kai fannin shiwa biyarra biyu ya sun karanta kai fannin shiwa sai dai amma duka kira guda biyu annabi ya gwada babu matsala mu dama abin da muke so mu samu abu daga daga manzon Allah aiki ya gaya sun manaka zuwa da hama sannan kuma za mu kowa tsatsu da ita da namu bayan ma ta bayyana da a lokacin da ya bayyana a gare shi shi wannan baban Allah wanda ya zo wucewa wani gari ya ga garin a rushe sai yake cewa wai ya za a yi Allah madaukakin sarki ya raya wannan garin da halittocin da suke cikin shi bayan wannan tsawon zamanin da ya a mace to ubangiji madaukakin sarki zai balan ma ta bayyana da a lokacin da shi wannan bawan Allah ya bayyana a gare shi ya ga cewa lalle tun da har Allah ya kashe shi tsawon shekara ɗari kuma ya taso shi kana shi da kanke ya ce a alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir to lalle ina mai tabbatar su a alam nan astabir ina mai tabbatar su lalle Allah a bisa kan komi mai iko lalle Allah mai iko ne akan komi babu abin da Allah ya jiya to kaga wannan bawan Allah an ka labarin shi bawa ne na Allah amma kaga ya shafi wani bangare daga cikin kudura ta Allah amma kuma da iko Allah ma nura kaga da ya kabbata ya Allah nuna mace da son murar kai ce yanzu kenan ana taso shi kuma ya tabbatar kuma yana damu kenan yan mu gane cewa kana iya yiwa wani bawan Allah wanda kake tsammanin ya huta ma yanda kake mishi tunani ba yayi wani kun fice yin saban Allah wai dai shi almuhim abin da Allah yake so bayan in kai saban Allah to shi kuma daga bayan ka yi nadama ka tuba ka koma wajen shi Allah abin da ya sana shi ka saba Allah kuma ka nace akan saban Allah kuma ka koma wajen shi ka nemi gaba to wannan su ne wanda ubangiji madaukakin sarki in ya kama su a haka yake musu mummunan azaba irin na akabi aliman shari lalle kamu na Allah ta bai radadi sanan wani tsanani ne inna Allah ta'ala la yumli bil zalim hatta idza aghadahu lam yughdidu Allah madaukakin zargi yana jinkirta azzalimi ya yi duk abin da ya gada mana saban Allah shan giya ne zane ce kashe kisan kai ne iya kare amma ma ba da kashe da hannun Allah to babu wanda zai kulkuce kai ba ka kulkuce ba kuma wani ubangiji madaukakin zargi ka dantar da mu wannan ayar kai tsaye haka za mu ga kamar ma'anarta ba ta fito ba diya to za mu shiga sharhi insha Allah a sharhi ubangiji madaukakin zargi zai bayyana mana cewa me ake nufi da wannan ayar ko kuma ibnu kasir zai bayyana mana abinda Allah madaukakin sarki yake ni a farko dai abinda muka gane ana annabi ibrahim sun yi mujadala tare da wani babban kawuri wanda ake ce da shi namurud ko namurud ko da zo da kira a guda biyu ya ce mashi ni ubangiji na shine yake kace ai kira ya ce ai ai ni ma ina kace ina ya ce to babu matsala gwada magani ya kira mutane guda biyu daga cikin mutane ya kashe ɗaya a nan nan take ɗayan ko ya ce shi kana yayi yace kaga ai in na ga dama yin gaji ce to babu matsala jarraba ta bi yace ubangiji na yana huduwa rana daga gaba ko kuma zai ka hudu ta daga yamma to buhi ta bi ka kai na ga wani rike ya Allah ce to ba wannan bane kama ma in kana so ka ga kama maki ko dai a baka labarin kaman wani mataki a cikin guda guda ne ya huce wani katon gari dukan shi a rushe gidan da jin duka a rushe sannan babu kowa a cikin garin mutanen da suke rayuwa sun mutu garin dukan shi ya ruke babu alamar cewa an zama a cikin shi da ya kuke baki saboda tsabar mamaki ita ya za a yi kuma Allah ya iya raya wannan garin da halittocin da suke rayuwa a cikin garin bayan shi wannan kisan kan da aka aka zai maka tafi a kun Allah madaukakin zargi ya to kai ma mutu ba mamaki ba kai ma dukan da sai da ya mutu sai Allah abun ya ce hado tashi ya tashi bayan ya yi shekara ɗari ya Allah ta ce ce kwana nawa kai yace kwana guda daga baya da diba ga rana ta kusa mata ta a kai rabin wani ne ma nake ya Allah ta gobe ran baka labari din da gaba ki daga kuskure ki kana da kari a nan ki kana kari kai kana zuwa nuna ma cewa lalle ba yanzu wani aka tasa ka ka dade ka aka tasa ka inda ka yi ruwan ka da tsuntsun eh ji ba ga irin na dan yace ina jakin ka yace ga san aya yake yace a mace yace to wannan jakin daga gani shi shekara 100 kenan shi hada zuwa ba tasa to kuma a gaban shi aka hada masa jaki to zamu ga yanda aka hada jaki shi aka yi shi to taqaddama qawluhu ta'ala alam tara ila alladhi hada ibrahima na kawo wa huwa fi quwwati qawlihi wannan yana cikin karfin fadar Allah kaman Allah yana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal la ra'aita mithlu alladhi haja ibrahim fi rabbihi shin kai kaga kaman irin wanda ya jayiya cikin ya jayiya da annabi ibrahim dangane da kasancewar Allah shi shi dai yayi jayiya cewa Allah ba dai bane ba dai haza abafa alaihi bi qawli to ne Allah ya abafa au kallan ko kuma in kana so a baka labarin wani mutum ma wanda ya yi wannan taurin kai to duk da dai taurin kan wannan shi yayi nadama kuma wancan gawo ne eh Allah madaukakin zargi da ya faɗi wanda ya sa eh ya kai talafu ga shi nan damu jin ya haza da malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan wanda ya wuce kin waye shi wai ya za a yaza da sunan shi mana to shine sai ta farawa ibn abi hatim an isam ibn daud ibn abi hatim sahibu tafsir wanda muhaddis ne malamin hadisi ne mana yana cikin manya manyan malaman hadisi alma yana cikin ulama ul jarhi wa ta'dil manyan kwararrun malamai masu gane riwaya da hadisi ta inganta ko ba ta inganta shi kuma ya rawato daga Isa ibn Dawud shi kuma ya rawato an Adam daga wani ana ce da shi Adam ibn Abi Iyas dan Abi Iyas an Isra'il shi kuma ya rawato daga wani mutum ana ce da shi Isra'il an Abi Ishaq shi kuma ya rawato daga wani mutum ana ce da shi Abi Ishaq an Najiya shi kuma ya rawato daga wani ana ce da shi Najiya ibn Ka'ab an Ali ibn Abi Talib shi kuma ya samu daga Ali ibn Abi Talib kenan abinda zamu gane anan manu wannan Najiya ce tabi'i Ali ibn Abi Talib sahabi ne na manzan Allah annahu qala Ali ibn Abi Talib yace aukan ladhi marra ala qaryatin allazi yamur huwa uzay wannan wanda ya wuce wannan babban birnin yace shine uzay wanda wa ibn Jarir haka ibn Jarir ne babai shugaban masu tafsiri shi ma ya rawaito irin wannan riwaya an najiya na kusa hu daga shi najiyan kanshi ma ba tare da yace Ali yace yace wannan mutum wanda ya wuce wannan babban birnin shine uzay wannan kawo ibn jarir ibn jarir ya kawo riwaya tare da mazaje wa ibn abi hadim haka ibn abi hadim ya sake rawaitowa an ibn abbas Allah wata riwaya daban daga abdullahi dan abbas wanda ake ce da shi habur hadhihi al-umma ko kuma hibur hadhihi al-umma alladhi da'a ilayhi rasulullah ko da'a alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko da'a lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya mishi Allah ta musamman wal hasan sannan da hasanul basri at-tabi'i وقتادة ابن دعام والسدي وسليمان بن بريدة دو إن كنت أزيد من المجممان وهذا القول هو المشهور ما لا يتبنى مغانا إتتي مغانا ودى تهي بيانا ودى تواسا أو جمع لمن تبذير ودى تواسا أو جمع لمن ما توأك وكان وهب بن منبه wani ɗaya daga cikin malamai ana ce da shi wa haɓu bin munabba malamai sun yi sabanin cikin kategori ɗin shi wasu sun ce yana cikin tabakatu tabi'ina وكنت هنا كتكن طبقات التابع التابعين والله أعلم وعبد الله بن عبيد سنن عبد الله بن عبيد سكته هو أرميا ونما تم wanda ya fito wannan babban birnin wanda ubangiji madaukakin zargi ya rushe shi shine harmiyahu gun halakiya dan halakiya kana muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq sahibu sirah amma la yutahamu yace an samu labari daga wajen wanda ba a tuhuma shi da ƙarya mutumin jirgi wahab ibn munabba wanda ake da shi wahab ibn munabba annahu qala lalle shi yace huwa ismul khabar alayhi salam wannan mutumin sunan shi khabar alayhi salam wanda wanda aka labarin shi kenan cikin suratu baha kenan ko wa qala ibn abi hatim ibn abi hatim da haddathana babana ya zanta da kale yace sami'tu sulaiman ibn muhammad ibn al-yasar yace naji sulaiman ibn muhammad al-yasari alijari min ahli alijari ba Sulaiman ibn Yasar ba mu gane attabi ko tabi tabi da ba shi ba wani ne da ba Sulaiman ibn Muhammad al-Yasari mun gane ba Sulaiman ibn Yasar al-Yasari wanda ana ce da shi alijari ana jingina shi zuwa kabila shi min ahli alijar ibn ammi mibra kana ji dan uwan mahaifin mibra ne shi kuma mibra yana cikin tabakatu tabi'i tabi'in kale ki ta sami Sulaiman naji Sulaiman ya kudu yana cewa inna rajulan min ahli sham yaqulu wani mutum daga cikin mutanen sham yana cewa innal ladhi amata wallahu bi hada amin thumma ba'athahu ibnu ismuhu hizqi kar wannan riwaya ta tamam da kasa lalle wannan mutum wanda ubangiji madaukakin sarki ya kashe shi bayan ya yi shekara ɗari daga bayan Allah ya raya shi ismuhu hizbiyyin sunan shi hizbiyyin ibn bawa wa qala mujahid ibn jabal mujahid dan jabal ɗaya daga cikin almajira abdullahi dan abbas ya tahu rajulun min bani isra'il shi wannan mutumin wani mutum ne daga cikin mutanen bani isra'il wa amman qaryat amma garin da inda wannan kin ya faru bal mashhur anna baitul maqdis ita babu tsakani wajen mali ita arubul muqaddasa ta baitul maqdis inda annabi ya sarraha a hadisi sahihi anan ne za ta shi kiyama marra alaiha ba'da takaridi bukuta nasar laha ya wuce wannan garin ne bayan bukuta nasar ya rushe ta manuwar kayan kuma a sake raya ta da ita to shi wannan ya zo gaba da an rushe ta ne wani ne kayan a raya wa kuke a ahaduha sannan a lokacin nan an kashe yan garin to shine wannan abin ya yi faru laisa fiha ahadan lokacin da ya zo wucewa babu wani ɗan adam ɗaya ma daga ciki ya riwayar wannan haɗa jajjin shi ne muke so za mu gare mu shiga ayoyi saboda kan ba da lokaci da yake na ko na'am yake cewa wa qad rawa al-hakim al-imam al-hakim an-naisaburi ya rawato fi mustadraki cikin littafin shi al-mustadrak min hadith nafi ibn abi nu'aym daga hadith nafi ibn abi nu'aym a mujalladi na hudu hadith na 234 yake cewa an Isma'il an rawaito riwaya daga Isma'il ibn Hakim an Kharija ibn Zaid daga Kharija dan Zaid Zaid ibn Sabit sahabi na manzo Allah katibul wahid an abihi daga baban shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana akai banu shiwa bizza yace lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam wataran yana karanta wannan ayat da take cikin suratul baqara kai banu shiwa maimakon abinda aka saba ji a harshen shi kai banu shiwa sai wata rana ta kai banu shi zuwa bizai da zira kan batirra sun makala sana da imamu da hakim ce sahihu da isnad shi kuma hakimu abin da ya dame shi ba tafsirin ba kalma lafaz ya tabbata qur'ani shi shi ya dame shi kaza yace sahihu da isnad ya inganta annabi da kanshi yana karanta alqur'ani ya karanta kai banu shi ruha da kai banu shi zuwa yace sahihu da isnad wannan hadisin yana da isnadi sahihi wa lam yughri jabu dinda bukhari da muslim da su fitar da shi ba cikin littafi wa ƙuri'a nunshi zuha ya ce tabbas an karanta nunshi zuha ai abin da take ɗauka nunshi zuha ai nuhiya muni kai ba nunshi zuha ya ya muka raya su da ita ita kuma ta kira an kai ba nunshi zuha ya muka ɗaiɗaita naman jaki kuma daga baka ne kuma muka gangama shi kowanne yana nuna mene dalalatu qudratillahi wa azamatullahi azza wa jalla wa qala suddi al-imam suddi yace wa gairihi da wani shi daga cikin manya-manyan malamai ya ce abin yadda ya faru a lokacin da aka tasa shi wannan bawan Allah wanda ya mamaki cewa ya za a yi wannan babban gari yadda yake da girma da rushewar shi da mutanen shi a ce daga bayan an yi rana ta daga ya ce yana cikin wannan mamaki ubangiji madaukakin sarki ya kashe shi yana kashe shi ya da bar ke shekara ɗari ya tasa shi yana so nuna miki cewa bara a nuna miki wani bangaren ikon Allah kamar a ɗari a nuna miki ɗaya a raya mutu da shi a gaban shi ya yake cewa ta farra ƙasa ya za mu himari ya haula duka naman jakin na shi wanda ya zo a saman bulaguro wanda ya mutu suka yi shekara ɗari da shi duka naman kana je ya rarrabe ya wace ke ne kana ji ma nura duk inda ya wuri ya yi wani yanki na nama ko ya ga kawa ko ya ga kunne ko ya ga haƙori ko ya ga haɓa ko ya ga nan jakin shi ya yi girma nura fatan fatan ya tsaya yana diba ikon Allah ya ce yaminan wa yasara hagun da dama inda jiba ya ga naman jajjeje ba nazara ilaiha yace jibawa yana ganin wannan naman tsirrai na jajjeje wa hiya taluhu min bayadha tana kalkali saboda warin qa'iman min ana yalufa fa ba asallahu riha abun yana kallo Allah ya taso ta iska fa jama'ata min kulli mawdi ita tattara naman duka na jajjeje daga kowace guri min tilka al-mihilla akan ce mihilla ana nihin wani al-qita'atu min al-shay'i shine mihilla wasu suna karanta min din da fara iske mihilla kiran sabanin guri ta wannan ne ma al-imam al-arabi sai in so samu ne a ce mihilla kal a ce mihilla domin an ce kuma mihilla ila al-bayt al-adi kal an ce mihilla masabjin inda za a kawo dabbobi a yanka yace to nan masabjin da shine baitul adi Allah ka tarkata min tilkal mihilla daga wannan yankin kikan na nan sun marake ba kullu azumin sannan wannan bawan Allah yana kallo kowane kashi ya zo ya hau gurin shi na dama nura kayan a watsa jakin karra a fatan tana shi kowane kashi yake zama nura yana komawa asalin inda aka ajiye shi a farkon halittar jaki ni maudu'in yana komawa gurin shi hatta sara himaran qa'iman an ya zaman to jakki tsayayye min izamin gashi da kashi gashi da nama a min izamin gashi da kashi suka la lahama alaiha amma babu nan nan kawai jerin kashi a gaban nan a gaban nan ba zai jerin kashi ga a gaban nan wannan kashin yanzu nan nan nan nan ثم قطعها الله لها من sannan Allah madaukakin sarki ya tuha ta wannan kashi siga da nama ma'ana abun ne ga shi naman ba ma za mu ji akai ko kukkuwa ya daga cikin kashin ya lullube kashin ya riye wa asaban wa urudan da jijiya da kashe kara wa jini da dawata wa ba a sallahu malaka ya Allah madaukakin sarki ya aiko wani mala'ika ba na faka fiman fiman tirai alhimar ya buta cikin hantunan wannan doki a wannan jakke kawai aka aiko wani mala'ika man da kawai bana haka kawai ta umuwan umuwan kawai wari kawai shaki ya haɗi ya gama ne a gaban shi aka haɗa mace kinsu da izinin layi azza wa jalla wa zalika kulluhu bi mar'a min al-uzayr duk wannan abin da ya waro ma a kan gidan uzair yana kan fa inda zalika da mata bayyana da wuha za kulluhu a wannan gurin lokacin da wannan bawan Allah ya ga wannan abin tabbata da idan shi kana ya sa ya kakala mu annan laha ala kulli shay'in qadir lalle na tabbatar cewa Allah mai iko ne abu kan dukkan gobe ai ana aliman bi hada ni hedin ba wani labari ni ne takkabtam wa qadara aituhu ayyana dan na ga wannan abin ne da ido fa ana a'lam ahla zamani bi zalika ni a duka in zamani na to na hi sanin ba da hakikan wannan labarin din da ni akan ido na ne aka wa qara a'akaruna wasu kuma daban sun karanta qala a'lam ala annahu amrun lahu bil ilm amara da hudun ilimi wani al'amari ne wanda Allah umarce shi dan yayi ilimi ma'ana dan ya gane da Allah mashi a babu magana ma da dan kan ba da lokaci ga yan uwa kun ga dai ina wanda suke inkarin kudirar Allah kaga shi wannan a gaban gidan jini ma aka buta to yamma akwai wani yana inkarin cewa Allah ba shi bane mai yi rai ba shi bane mai kashewa wani shi ta gaba na gaba ya ci gaba na baya dai da baya mu mun da ya ga cewa duk halittar da ka gani a saman kasa Allah ne ya halitte ta kuma ba wanda yake kula da ita yake kama da Allah ne kuma ba wanda ya sai dauran ta ko da ke shi wallahi ya Allah subhanahu wata'ala ko ka ga wani ya murje ta so sababin amma ne daukar ran wani Allah subhanahu wata'ala Allah ka tarta ta na amana
قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى نعم قال أولم قال بني ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من السير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم نعم أن الله عزيز حكيم Ubangiji madaukakin sarki tsohuwa ɗin tsara Ibrahim kadiwa ga balaga ta da Qur'ani da warko labarin annabi Ibrahim alam tara ila allazi haja ibrahima fi rabbihi an ataahu allah almulk kaga labarin annabi Ibrahim ataahu yanzu aka ce ne labarin annabi Ibrahim ne aka bawa manzon Allah labarin wani bawan Allah ya wuce wani gari shacce imam aji Allah ya kashe sai shekara 100 daga baya ta zo yanzu kuma ya ake so a komo maka har labarin annabi Ibrahim aka tambayi ibnu jarir ne tabari me yasa wancan labarin na farko na annabi Ibrahim ba a gama shi ba da wani kuma in ya kare ya ga labarin ba zai sai a wuce kaga an kare da labarin Ibrahim sai aka sa wani labari daban ne a tsakiyar labarin annabi Ibrahim na farko kuma da na biyu yace akwai abin da yasa so ake a nuna cewa wannan duniya wanda ya kafa tauhidi a duniyar wani kina annabi Ibrahim ka iya cewa wanda ya kafa tauhidi annabi ne me yasa saboda shine warba wanda ya ware wa'azi shine warban annabi wanda aka turo shi wajen mutane ya wayar da su akan ruko da tauhidi da watsi da shirka to shi annabi ibrahim a lokacin da yazo duka duniya shirka ne ake babu tauhidi a ruko duka duniya haka amma da tauhidi babu mutum ɗaya ne tauhidi yan shi da ubangiji madaukakin sarki ya kirkiro shi a matsayin annabi kuma kuma aka samu musulmi ma a duniya ɗaya ma nura kaliba da tawayen da ake wa tauhidi na ubangiji wai akwai lokaci da aka rawar duka duniya babu musulmi ɗaya da ubangiji madaukakin sarki ya aiko annabi ibrahim a lokacin a duka duniya kaka babu musulmi duk duniya babu mutum ko da sai annabi Ibrahim da Allah aiko shi a matsayin annabi kuma har yanzu malaman sira in ga garanta a alamun nubala siyar na alamun nubala wanda al-Imam Az-Zahabi ya hakan gadi basiyar na Ibn Ishaq wannan da makaji da hakan gadi basiyar na Ibn Hisham haka in gadi ba da bidaya wani haya na Ibn Kathir ya tabbatar cewa malamai sun yi sabani akan mutanen da annabi Ibrahim ya samu abin da ya fi inganci a maganganun malamai duka abin da ya samu ɗari da wani abu su kai ba ɗari yau duka sun yi lafi magana wasu suka ta a mutum goma sha uku ne wasu suka ta a mutum hudu mutum hudu da ya samu wannan matar tashi guda biyu da ɗaya bai wani da aka ba shi ya yau ta biya ne da hajjara kenan ko matar shi da wani ko tsara ko da ɗan da suka aiwata sama'ilin daga baya bayan shiga sha uku Allah ya karu musu wani isa haka ba kuma shirin nahu bi isa haka nabiyan min as-salihin yace wajen shi wani gaji ma bai zama ma da sauran ainihin sauran suka musulun to duka an an hada abin da ya samu duka musu kai ba ɗari biyu misali dai mu je mu tura shi ba an taɓa ɗari da wani abu mu kuma mu kai shi ɗari biyu to sai dan Allah ɗari ba zan mutumin da ya jaddada tauhid ya zo zama to a duniya babu musulmi ya ji kuma shine warwan annabi wanda ya zo a lokacin babu babu wani musulmi ya ji aka ce ya ga mutum ɗari biyu to ina ya ga mutane bai ga mutane kaga annabi ibrahim da wannan ne za ga mutane suna cewa awwal anbiya kuma da wannan za ga Allah da kafin ka summa auhayna ilayka an tabi'i millata ibrahim hanibatan wa ma kana min al-mushrikin wannan ma yabo sannan ya muka sarka ko wani na musamman zuwa gare ka kai manzon Allah ka bi irin addinin Allah ibrahim matsayin da muka yi mu lura annabuwa shine halitta ce ko da halitta dauka da wajen Allah kuma a annaba guda biyar ulul azab kuma shine shugaba da kuma ji shugaban ma aka ce kai ma yi maka sauka ta maka wahayi yi maka ce ka buɗe addinin annabi ibrahim kai kanka kaga wanda aka ce annabi ya fi irin nashi to sai ka diba wannan mutumin kaga dan Allah waya matsayin shi a wajen Allah manna ka bi irin addinin annabi ibrahim ne kake wanda abin da ke cikin shi tauhid babu tawakulan shirka babu tawakulan bid'a kuma annabi ibrahim bai so ba zamantuwa da cikin masu shirka a yi wata halaba kaga ko da umarni da aka yi na cewa manzon Allah ya bi irin addinin Annabi Ibrahim ko a nan kan Annabi Ibrahim lalle ba karamin mutum bane ma nura sannan malamai suka ce ban da wannan Annabi Ibrahim yana da kasa istidiya dan da kan shiga wani kasa istidiya wata rana an bujiro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu al'ummomi sai dai amma sun yi tafiya ne tare da Jibril to ba a nuna mishi amma mutanen kai har to man Ibrahim yana ganin dindini shine aka dago mishi wani ɗan gungun mutane amma a nesa a madaki ya tabbata cewa mutane sai yake cewa jibril wannan amma daga yawan na wannan kawai suna ga al'umma ta sai jibril ya ce musu ba al'ummar ka ya ce a nan jika suna da yawa ya ce al'ummar annabi musa alaihi salatu wassalam daga baya ya ce ina mamaki ke lalle annabi musa ya yi kokari ya ga wani kuma wani gungun taron jama'a ne baki sai ta amma wannan al'umma ta ce yace bari ba al'umma bari ba sama da bari a tare da su mutane dubu saba'in Allah zai tasu aljanna ba tare da misali yace to wannan ko mutanen wasu mutane to jibril ya ba shi labari kan hukuma mun kissa da ba mutanen wasu ne wanda suke rike da tabiyoyi guda uku insha Allah kamar tafsiri na gaba sai ko kina da kalma ba ta lokaci lokacin nan da manzon Allah zaune ne wurin dangane da wannan al'ummar tashi sai wace nan al'ummomi ba su ne wanda ya gayya manzan Allah a yawan wanda za su shiga aljanna wanda ma ya kusa ga mutu shine annabi Musa kima amma lokacin nan a al'ummar da aka nuna rabai rabai shi ma bai dauka ana nan ana nan annabi ya nuna miki wani sai annabi ya ce wa'annan ku sura sai jibril ya ce miki ga tsawon ne sai annabi ya ga wasu mutane guda uku ɗaya a tsakiyar su manya ɗaya a bangaren dama ɗaya a bangaren hagu ya ce mana hagu la iya jibril ya ce jibril wannan ku sura ya ce wani annabin Allah ne Allah ya aiko shi ya yi wa'azi a duniya ya kare duka shekarun annabata da shekarun wa'azi ya mutu mutum biyu da duka duniya gidan Allah mai taurin kai na yanda duka duniya wai wa mutum biyu da suka da ya ne ke ce kai kai duka sauran mutum ba duka mutum ba Allah yana duka ya annabi ya ce ina cikin mamaki ya ga nuna mun wasu mutane guda biyu na na wajen ka kuma uku ko ya ce ya ji gudu da mana hawa guda ya ce wallahi wani annabi ne Allah ya turo ya zo ya wa'azi ya zama dai ne ala annabi yake mamakin cewa shi sai ma wai ubangiji ko ubangiji ko kai ko matan shi aka ga gaba yana cikin yan uwan jama'a gole ku tsara da ko cikin jama'a da annabi yana mamaki mutum ya zo yi wa'azi ya samu mutum da amma mutane ta wurin kai gare su mutane sai raina Allah ya ga wani mutum guda ya ce jibril wannan ba mana hazu wai wannan bai ce wallahi wani annabi Allah ya ce wallahi ya karuwa ne jibril amma mutane to wayannan mutanen guda uku ma tsara ina wanda ya samu mutum biyu da wanda ya samu mutum guda da wanda bai samu ba to malaman fiqh suka ce a cikin su ana zama na gwamnati annabi shi ne fiqh ne nake son mu don gona a wa'annan mutanen dan ka san da cewa annabi Ibrahim bai samu ba malaman fiqh suka ce kaga a wannan uku to ana tsammanin a cikin wa'annan mutanen guda a cikin su ta iya yiwa zama annabi Ibrahim duk da babu aya ba Allah ka dardar da mu to kaga mun nuna lalle annabi Ibrahim ne kaga a Qur'ani in ka ware manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka ware annabi Musa wanda shi sun fasa ne da babban gawo to ba wanda aka yi ambata kamar annabi daga shi annabi Isa sai kuma sauran annaba da dokoki daban da ku da haka yan wajen annabi Ibrahim ne yasa kuke da ake yawan kada ba saboda ruko gare shi da tauhidi sannan yayi gwagwarmaya akan tabbatar da tauhidi da korewar shirka wa iz qala ibrahimu fatana lokacin da annabi ibrahim ya ce wa rabbi ya ce ya ubangiji rabbi ya ubangiji na in an ce rabbi ta kadirin da ake rabbi saboda an sai ta ne cikin jumla ba farkon kalma rabbi arini sai fa tuhi da mauta ya Allah ka nuna min ya kake raya mata al-mauta jami'i ne na ne na al-maut ya Allah ka nuna min ya kake raya matattu ina so ne in gani da ido kana ya Allah ta annabi ibrahim awalam tu'min shin baka yi ba imani ne baka ga sukan tsaba ne kala bala ita a ya Allah kaga nan za ka san cewa ita bala wai ba kullum bane za ka ce gaskiya idan ka ce farai fa Allah mene ne annabi Ibrahim zai bani wani amma kaga dole ka ina yan kala ba su zama wasu a cikin fasara ko ko ko ta gaji da zai ce a don muka ce bala zan mu kala wanda mu ta bala ce ko kallati kala bala yace a a ya Ubangiji san san babu wannan a zuciyata walakin da ya zuma inna kalbi na yi haka ne dan zuciyata ta ƙara nutsuwa kaga an ce ƙara nutsuwa ki da mun ne an ka dade ko ƙara ya Allah ta ku za su na ma da haka ba ko arba asab min al-tayyib ka je ka samu daga nau'in tsuntsaye guda hudu ka rike su ka tabbata a hannun ka rike su a hannun ba suruhunna ilaika su tabbata shine ba suruhunna ilaika su tabbata a wajen ka ma'ana ka rike su thumma ja'al ala kulli jabal sannan ya ka sanya a bisa kan kowane dutse malaman tafsir sun ce dutsen kashi gobe dutsen an wani yanki daga cikin naman tsuntsaye sun madu'uhun na sannan ya ka kiraye su ya aki na kasa aya za su zo maka da gaugawa ma'ana za su haɗu kowace naman ya koma jikinta kashin ya koma jikinta bakin ya koma jikinta kawar ta koma jikinta warisan ya koma jikinta wukawakin ya koma jikinta duk wani abu wanda asalin kanin a tuskira ta a garwaya ta da sobarta to ko ce nasa kadai zai koma iya jikinta na wani zai koma jikin wata Allah ya kibashi wannan labarin a gaba zai kawo mana insha Allah kin tsoro da wani ilmi dauda an ka saba da mu lokaci ko ya atikum mad'u wanna sana haka kira ya kuka ce musu ta'alu kullu kunna ku zo ku dukkan ya atina ka sa aya za su zo maka da gaugawa wa alam ka san da cewa anna Allah azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne sannan gwani ne zakaru li su'al ibrahim alaihi salatu wassalam asbabun nana malaman tafsiri sun bada labarin abin da yasa annabi ibrahim ya tambayi Allah wannan abu to su annaba ma da dama ai bisa abin haka to san san an samu dalili me yasa annabi ibrahim ya ce rabbi arini kai ba tuhin mauta gaji na malamin su wata sababu ba annahu lamma qala li namrud lokacin da ya ce wa namrud gaji nan bidda shi da wannan da gida da zai ba rajiyar da zai yi wa yi a ce wannan tafsirin yana da alaƙa da farko kaga ma ya tafsiri ya aka bada labarin wani bawan Allah kuma daga wani ya aka sake dabaka yanzu ko da ba dabaka shi kai gazo da shi man da dabaka me yasa ya haka yace lokacin da yace wannan murud rajiyar da zai yi wa yi shi ma ta bi kana ana uhi wa ume ahabba an yataraka min ilmi al-yaqin bi zalika ila ilmi al-yaqin shine yake so ya hawo da martaba wanda ake ce da ita ilmul yaqin bizalika ila ainul yaqin to ne ake cewa ilmul yaqin a malaman fiqh shine wani abu ma nura ko kokarin sani a zuciyarsa amma idan baka taba gani duk wanda ya san tafsiri na alqur'ani ma nura da sunnoni na manzon Allah ya san lalle kayan dadin da suke cikin aljanna ya wuce sanin da shi alqur'ani ba mulaba wala hamdi bayde wa hurun iman ka kuma bayan da tsawo ga sanan go hadisi ya bada labari yace a aljanna tsakuwa malulu tsakuwa wannan wanda kuke taga da na ta taɓa kwa man kaga na ta wato man jini to a aljanna babu tsakwa lu'ulu'u ina lu'ulu'u wani wanda akan ta ake kisan kai ko da ta tsakwa na aljanna lu'ulu'u kai a nan kayan ado ne ko aljanna lu'ulu'u ina take kayan ado kaga nan muna ma cewa aljanna tana da tsada kenan ko ala inna silatan lahi galiya ala inna silatan lahi galiya ala inna silatan lahi bijami haka hadisi ya ce to ku san da cewa mahajar Allah tana da tsada kusan da cewa kayan sai da wani Allah yana da tsada kun san me kayan sai da wani Allah mai tsada ya annabi sai aljanna ya ga annabi ya za a yi a samu ta yi dukkan mulai idan da ka samu hajal Allah to ya gane idan ka bari to ya yin ka'ida masu wari to duk mai san aljanna dole ne ya ka zama ta mai kiyamun lai ba sama aljanna ba kiyamun lai ta ga yawan adari ita kuma kiyamul layl abin da yasa take da daraja saboda tana da alaka da karatun alqur'ani malamai suka ce kin ba dan karatun alqur'ani ba da kiyamul layl ba komai ba to karatun alqur'ani ne ga da wata daraja saboda duk wanda yake kiyamul layl ba karatun alqur'ani kawai wasa ne jambe ne kawai to tambaye ka ne da tsayya ko salatu ibrahimiya ko kawai ko diwani ko alborida ko injiniya wani ma ba za ka gana Allah ka zartar da to lokacin da ya ga wannan sai yake so ya huta daga ilimi na zuciya ya koma cikakken ilimi na gani da ido la tara wannan sun ma la tara wannan ha ayina da yake ne kaga da ido jahannama ana baka labari duk da kaga suka ta ta ɗari bisa ɗari amma ba ɗaya ba ne ran lahira ana ba zuwa ita a gaban Allah ta ganta da ita gaba ɗaya ba mun yi ɗan ɗari bisa ɗari mun gane ba magana kare ta ba ne kowace ne da labarin da ake ba mu na jahannama kuma da aka fito da ita a gobe kiyama wanne ya wai tabbaci a kai a ji wasu labarin yanzu ka ce jahannan aka ce ma ya kamata ka je ka tsoga su sani to na lahira za a hudu da ita da lizzami dubu saba'in kowane lizzami guda mala'ika dubu saba'in suna jan ta tana jan hali wani malami ne kita lautu rikat lautu rikatin nar yana nihi jahannan ya ce la ahada kat man fil arab ko kuma ma abqat ala ahli al mahshar da a wannan duka wanda suka yi taro na dajin kiyama wanda za mu yi zaki da ‘yan wargo da ‘yan ƙarshe ba su sai da zai saura duka an aka ba su ubin yadda haɗe duka kowa da kowa tun daga farkon duniya har ƙarshe da wuto rikas ma aka kas ala ahadi da mahaji a rikaf a wata riwayar ahad Allah ka tarzar da mu to da haka ɗan uwa to wannan abin da ya gani to shine kai annabi Ibrahim ya roki cewa Allah ina so in huta daga ilimi na sani a gaskiya in koma wata martaba ta sama shine ne ilimin gani da ido ba yana karyata ba ne a yana so ne daga wani mataki ne ya saka wani mataki wanda ya yi matakin da yake na da shi ya huta magana cewa wai gasirar da cewa Allah ya raya mata ce a shi yanzu abin da yake so ya samu cikakken ilimi wanda ya yi ilimin shi na da cewa a gaban shi Allah ne ya raya ya gani amma ba wai yana faɗi Allah bane dan ya kore shi ko kuma a yana kokonto a Annabi Ibrahim ko an faɗi ma zaka ce da wasa ne wa an yara zalika mushahadat ayn kuma yana so ne ya ga wannan saboda gani na ido fa qala rabbi arini kayfa tuhil musa qala salih wa nana ta da shi salih yace haddatha na bin wa akabarani yunus an ibn shihab ana abi salama wa sa'id ibn abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nahnu ahaqqu bi shakki min ibrahim mu mun yi tantanta da shakku fiye da annabi ibrahim idza qala rabbi arini sai ba tuhi ilmauta a lokacin da ya ce ya ubangiji ka nuna mani yaya kake raya matattu kada sai Allah ya mishi a wada mutu imin shinyo ba kai ba imani ne kada bala ta a Allah na yi walakin da yabu ma inna qalbi idan amma na yi haka ne dan zuciya za ta mutu wa kaza rawahu muslim an haram ala bunu yahya wato suna ta hurun mala amma haram ala bunu yahya an wahabu bihi balaysa al-muradu ha huna bi shak amma mu san da cewa anan da annabi ce nahnu ahqqu bi shakki ba a shakku ba ake nini wacce ce ne yake to me ake nini kaga ana ma'ana ma'ana tana bukatar a san zamani to wannan a shakku din bayan kamar ko kuma da kiza in kun yi in kun yi aiki da iraji na nahu in an ce a shak ma'ana ne take bada a san ka gurin harshen larabci akwai a shak ma'al yaqin kuma akwai a shak bila yaqin kuma kowace ne zarfin zaman da zarfin makani ya ga aiki da yanayin yadda take zama kamar ba la ta zamani kaga ba la galibi ne take dauka gaskiya amma nan me ta dauka mana ba gaskiya ba Allah ka gartar da mu to nan me ajani da ashar mu mun yi tantanta da tabbata suwa da Allah gura mu saboda tabbata suwa ma kuma roƙa ba mu saboda mu ko ba mu kai haka nan ina fatan mun fahimta to da haka yan wajen ashaka anan da ya tsaka alama hallati ba a gurbin ta ba ba asalin digirabin ta na larabci ba take dauka a aka su zalik da wannan ne zaka ga shi da tafsirin alqur'ani ko hadisi ana buƙatar shurra shine manyan malamai wanda suka san hadisi su ga ma ma'anar ba kai ba da kanka ko ma kad yufahamu man la ilma inda hu jila jiladin wani wanda bace da ilimi zai iya fahimtar cewa abinda take nihi anan ashak ala asaliha to wanda da zaka wa annabi ibrahim irin wannan tunanin to da ba kamata ba wa annabi ibrahim in ka san annabi ibrahim annabi ibrahim ba zai shakku ba akan cewa Allah shine ke rayar masa ba zai haka shi aka turo ko ya mutane haka to kai shugaba ma ne kana koyar ina mutanen da kake barbagan da su ke da haka annabi ibrahim yana mai tabbatarwa ɗari bisa ɗari allah shi ne yake kashewa sannan allah shi ne yake raya yana so ne kamar yadda na wadi a baya ya samu wata martaba wadda ta irin wanda yake bisa kan sanada shi a yanzu martaba shi shine ilmul yaqin yanzu ina ke so sai ainihin yakin so yake to ina ilmi da yakin ila ainihin yakin Allah ka tartar da wannan mun gane to ma nura ma iya kawo abubuwan da ya gama malamin sun yi sabani akan irin tsuntsayen da ya kamo ya gama wasu suka ce da agwagwa da zakara da aku da waye masana suka kuma mu tsallake amfana ya karanta su ma nura sai duk eh kana balin mufassiruna fi hadhihi al-arba' malaman tafsiri sun yi sabani wajen wayannan tsuntsayen guda hudu ma hiya menene su wa in kana la fa'ir in ya zama to a ba su yanda za a yi a gane ta hada ta ayinu ha yanda za a yi a gane a ayyana su a ce su wane ne in zilau kana fi zalika muhimman la nas alaihi alquran inda an ce wajen dole ne sai an gano wani tsuntsaye ne to wannan gano wa tana da amfani to da nasin qur'ani ya kawo wannan malamin yana ga cewa ba su lokaci ne ma mutum ya dogara akan cewa sai ka gane da dawo da tattabara da agwagwa da zakara kamar da wasu malamai suka ce yadda ba ta lokaci ne wani ku yi sabani da mutu a'a kawai abin da Allah ke so mu gani kawai an nuna annabi Ibrahim mutuwa a kan idan shi ya gani kashewar kuma da ni ne dan kashewar kaga ai da kanshi har gashi kuma da rayawa duk wannan ya gani da kanshi to shine ma da na'am to shine ma da yake cewa farawa ko kuma faruwiya sunan ibn Abbas an rawaito riwaya daga Abdullahi dan Abbas annahu qala lalle Abdullahi dan Abbas yace iyan irnok nan ta irnok shine tattabar amma kuma ba irin tattabar da ma shine wata irin tattabar da man nura mai dogon baki wasu suna daukan ta a matsayin aku wani suna daukan ta a matsayin habijiya wasu suna daukan ta a matsayin madalwaya wa dawud da dawud wa diku da zakara wa hamamatu kuma da tattabar irin wannan damu wa anhu aiban hallo a wajen Abdullahi dan Abbas an san wata ruwa ya hannu yace annahu akhadha wazan ya riki agwagwa malaman nahu suna ta wazan suna nuna agwagwar dawa in ta gida su kuma suke mata babbatun in sun ce wazan agwagwar dawa in sun ce babbatun agwagwar gida wasu suka ta dukan su agwagwa ne dai amma rasu sun zuba rigi ce bane wallahi ba alam wannan duk ba shi bane dai mu muke ma nura wa huwa farakun ni'am shine diyan jumana wadikan da ne kuma da zakara wa dawudu da dawudu wa galin mujahid wa ijrimin kana ta hamamadan ya zamanto abin da aka ce ya daukan da daddabara wa dikan da zakara wa dawus da dawus wa guraban da hankaza kuma nura wannan dai ba shi bane almuhim mu dai almuhim shi annabi ibrahim ya nema ya ga yanda ake raya matattu ubangiji madaukakin sarki kan jaga ba sai baka yi mamaki sai Allah na yi mani to ne nake da kawai sani da gani dai da ido ba wai ina inkarin abin bane a zuciya kuma ba shakku bane ki a kawai da gani da ido ubangiji madaukakin sarki umarce ce samu wasu tsuntsaye guda hudu inda na sun birane duka ko tsarin ba a sannan sai da nan ba ma in gai tsuntsaye guda nawa guda hudu to wayannan tsuntsayen guda hudu wanda aka same su ya aka ce shine je ya samu dolotsai guda hudu ko akwai wanda ya dora ne tsuntsuwa guda kaga suna kenan hudu sannan ya aka umarce cewa ya yanka ya tattara naman ya dadda tsakanin ya gaggaro wayansu sannan ya kasa naman tubiri nawa tubiri hudu kowane tubiri ya je dora abu da kamar nan da wata guda hudu eh goma jari ke gaba ya gaba in ya goma jari ke ya je masu ko zo ku da ibn Allah ya je yayi abin da ubangiji madaukakin sarki ya umarce su ya yanka su ya daddasa su ya tattara su ya garwaye naman da gashinan da kawahuwan da jinin da kawunan kawai da ya ce ku zo da izinin Allah kawai sai kaga wannan naman ya tashi ya yi sama don wani nama daga can ya karyo shi kamar za su gama in ba na shi bane kawai ya tsaya in wani nama ya zo ya da kuwa wannan wannan naman ya zo ya tsaya wannan ya zo da kuwa wannan wannan gashin ya zo ya tsaya wannan ya zo da kuwa wannan wannan kan ya zo ya shiga nan wannan ya zo ya shiga duka wannan tsuntsayen guda hudu kowanne da kular kinshi da asalin shi yadda yake da naman shi da kashi zuwan duka kowanne na shi koma jikin shi kuma suka tashi yana ganin tabbas suka tashi gare suka ya ce ku zo suka taso suka zo gaban suka tashi kaga a gaban annabi ibrahim an nuna mushi cewa ga mai kashe wani kuma ne ga mai raya kuma nan haka ma ga za ku nan masu ayyukan su minha sadaqana kum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kun ga wannan ma ai an kashe su kuma kun ga yanda Allah kun ga har aka garwaye jini daban aka garwaye nama daban kashe shiga daban gashin shiga daban kawuna daban amma ubangiji madaukakin sarki da kudurar shi kowanne ya tafi da shi zuwa asalin jikin shi na da to kaga da mu Allah ce daga ƙasa ya halitta mu kuma in muka mutu ne da matsakin da ma aka fi daga wallo ya gudu mu daga cikin ta nan me zamu gane da guduwar ma'ana ko da duka gangan jikinka ya lalace to Allah ya sake hada ta da duk dan saboda kar ka mace da man daga fita aka wuce ba wallahu ambatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum sai ya ya Allah madaukakin sarki ka dadda man da mutu mun ji zan yi aiki da wani akwai magana na'am na'am مثل نعم. na'am yanzu nawa ne magana wurin muke tara kai ina yanzu awa ba mun ji tara a ɗin awa dai ba mun ji tara kun ji ba da kyau ne mun ji awa Eh, hakan Haka ne.
ya mutu ya mutu ne.
na yan uwa kamar da farko a gade mun ce a saka a kan kamar a rika rubutu a saboda kada a samu ciwo tsago saboda duk wanda ya tambaya mun san buwaye ko sai a bada amsa kaga ba san buwaye tambaya kuma da mu kullum muna faɗa da Allah mu kal a rika suka duk lokacin da mutum zai tambaya kawai ya tambaya dan Allah ba dan in an bada amsa a kuma wasu jini ba ko kuma ba dan in an bada amsa wasu su ji kari ba ya zama to kawai tafiyar da za ka yi tana da manuwa shine so kake ka gyara addinin ka ko ka san wani ilimi daga wanda ka sani to da haka yawa gina a wara muna da minti tara daga ya zama tsana a malam babai na na na na to wannan yan uwa kan na na to yan uwa wannan kar kuma ce wata mas'ala ce wanda an buga wanda man a wani tafsirin ma mun yi bayani akan su. shi wannan kawai idan kai dai ka bada fatawa dai amma to ya zaka yi wajen bangaren daukan hukunci kawai dai fatawa da ya muke ta bada yau na ji bada wannan fatawa da malam ina ga kun shi ma a wajen malamai da ya sun bada amsa shi abin da yake a musulun abin da ubangiji madaukakin sarki ya wakilta mu ya wajabta mu shine karewa haƙƙin duk ƴaƴan da ubangiji madaukakin sarki ya ba ya ayyuhan allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa qudu annasu wal hijaratu wa sakita wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitnatun kadi ba gani ba wannan nasu mai kamata mu ku san da cewa ba dukiyoyin da ubangiji ya mallaka muku da ƴaƴan da Allah ba ku a matsayin kyauta ku jarraba sai a gare ku ita kuma duk inda jarraba take a ɗayan abu guda biyu ko a dalilin daga tsira ko kuma ta halaka to yanzu dan Allah mutum yana da hankali me za ka hararo wajen amanar da ubangiji madaukakin sarki ya baka na kiyama ta ce hatta balaga mun san me ake cewa balaga shine wani abu ne wanda Allah yake sanyawa a cikin jikin namiji ko mace shine shahawa idan a lokacin da ta balaga to me aka wajabta maka mata ari ne ba mutasi ba wajibi to kuma me za ka ce lokacin da tana buƙatar araman kuma ka ƙi mata ka shiga hakin da kuma ka shiga ka shiga to me za ka ce kuma in wani sarmayi ya yaudare su kuma suke lala wancan abin da aka ce ka yi wa lada za a ba su abin shi kuma wannan wani bin zini kuma ta zo da sauƙi har da ta koma karo ko ba haka bane ko kuma a su saba da wannan mijin cewa ko da ma ka mata arbi su ci gaba da yin abin da suke na baya ka hanga mata arbi amma in ka hinta san namijin kuma da wani, kuma ya kamata arbi da wani akwai wanda ya ce yaudare ta yi lalata da ita kaga zai yi wahala da haka ‘yan uwa malamai sun yi istilahi na ƙarshen zamanin wani suka ce duk mutumin da yake da diya ta kai munzalin arina yake mata to in ta je ta yi zina duka tare za a raba mata zini in aka rubuta mata zinihi dubu kai ma uban dubu an aka rubuta mata dubu goma kai ma dubu goma an aka rubuta mata ɗari kai ma ɗari in kuma a dalilin wannan ta goma karuwa wallahi a wannan iya karuwancin da take wallahi halika mutu duk wanda ta yi zina da shi wallahi ya raba mata zini daga nan hasashen iya kaga ya kamata uwayen mu maza kenan su shiga cikin hankalin kuma anan zan sake wata falka su to in mutum yana da tunani ina ma gamin lafal kuma da arin me ya kama maganar hukuncin lafal da arin ina ma za ka hada lafal da arin ana maganar arme ma ka ka lafal me lafal ana maganar arme arme wa sunna da manzon Allah annabuwa alfaharin shi na farko da ya ware da ya samu annabta yace inni lam ukhraj min sifai ni gidan da kuke gani na ban mutu ta hanyar sanan alfaharin da ya ware wa da kasar laraba a lokacin da manuwa ana binkirin digar mutum ɗan adam duk inda sai gaba ta same ka aka rasa kasa ne to so ake a tarihin a duka hudu ta hanyar da to shi ke an samu lamba to annabi kayan ma laraba su har mace zambe ya ce to ku san da cewa dai ku je ku bibi tarihi ni ba ɗan zina bane a jahiliya mai da aka ɗan ma'arjina ga iya yan zinan ku suna na lokacin da sun himma ne eh akwai su a lokacin nan yan zinan da yawa annabi ya nuna musu cewa ku san da cewa ni ba ban mutu ba ta hanyar zina to dan Allah in har annabi daga cikin farkon alfaharin shi da ya fara wa larabawa ya ce shi ba dan zina bane kafin ya ce ni ne shugaban annabawa ya wata wannan magana dan Allah magana tana da muhimmanci gobe ta kaga kenan cewa burin duk musulmi ya shi kawai in ta balaga ya mata ari ta samu mijin kirki ta yi hidiya masu bin sunna ta manzon Allah masu riko da tauhidi masu karatun alqur'ani da hadisi da fiqh to duk wanda ba shi da wannan manufa to wallahi wannan mutum ba mutum kirki bane kowa shi kuma kaga ana Allah za mu gyara ta wani bangare shine wauta mutum ya ce wai ya ce yake ta samu ba ko ya ta samu bare zai zai mata arme wannan wauta ce ka san me wauta ce to shi wai bakakin da bare ban ya mutum ka me shi wai tambaya ta zama aika ba mama bakakin da bare ban bi sai ce bai ita in gaba da amsa don ya mace to shi kuma arme ma me zaka ce sunna ce ta manzo Allah amma ka tabbata da ko a tsafafulu ko a tsafafulu baki ba ka ce babba da bare dai sunna ce ta manzo Allah na san kuma hukaci ne kai baka faɗi ba to kaga kenan shi baka da bare dai wani abu ne kake wa wura na duniya wanda kuma ba dole bane an bi ta wannan hanyar za a same shi ubangiji madaukakin sarki yana ba da kyautar shi ne ta inda ya ga dama kuma da duk halin da ya ga dama ina ya kuma ya kamata mu gane cewa wannan tunani na cewa yarinya ta samu bas ko ta yi bare za ka mata arme to wannan wala ba tunani bane mai kyau kuma ba shi da alaka da musulunci arme ba shi da alaka da kaza in ana maganar arme amma ka wannan turawa ne na mulkin mallaka suke so su tabbace ku daga kan bin Qur'ani da suna ta manzon Allah suke nuna muku cewa kar a yarda awa yarinya arme ta gaji kana sha tabbas ko kada huɗu yarinya daga na falle ta ƙara zalbar ginda to wai kayan ta ƙara daga zalbar ginda wai zai hana ta da ita akwai wanda ya sai kare ta daga zina babu in aka ce kasi a rene ya kace to zina ma babu wanda zai iya bada saboda in kace a kasta yi zina ya binta da zagar gaida inda zai ko ga iya kaga ba za ka iya wato da haka yan uwa ya kamata uwaye su gane cewa ubangiji madaukakin sarki da ya ba mu iya amana ce kuma gobe kiyama zai tambaye ubangiji madaukakin sarki zai tambaye ka amana ce yanda ya baka mata ko namiji matar ka wannan wanda take kalkashin ka gobe kiyama Allah zai mata tambayoyi adalci kake mata ko zalunta take kana ba ta hakkin ka ko ba ta ba ita ma za a mata tambaya akan nan haka tiyan ka za mu tambaya sun ba da hakkin ko ba haka in an gari kuma kun kai ku ba kai ma ka ba da hakkin tiya kowanne a cikin su kowa yana da hakki akan ku ta haka kenan yan uwa ku bar alaƙar da aini da labarbatar alaƙa ba da jini abin mutuna da dama an mutane su ci gaba da labarkin in kuma labarkin kake so ala dole sai yi mata almasa wata ci gaba da labarkin wannan kuma duk abin da ya kasance da hannu ne kai ka janyo a kanka da hannu kuje ne duka da tunda ita ma wata fitina ta kai da ba Allah ka tarda da muna da sa a gani na na haku da yawa da amai bisa gari alwani su sa cikin abin da suke gari alwani komin yawan shafu komin yawan amai alwalar ka tana sai kawai hukuncin azumi da akwai malaman da suka tafi akan in kai haku azumin ka ya kare daga bayan sun gane cewa ya kare azumi sai amai shi kuma abu hurairah ya samo riwaya sahihiya wanda wasu daga cikin malamai sun ce asar ne ma'ana shine ba da fazawar wasu sun ce a'a sahabi ba zai iya iri wannan ijtihadin ba dole ne sai ya ji daga manzo Allah tunda wannan bayani ne ake akan wahayi inda hukuncin cewa yayi ko bai yi ba dole an koma wajen Allah ko manzon Allah Abu Hurairah ya ce annabi ya ce duk wanda ya janyo amai da kanshi ba alaihi da qaba ko zai rama da gida duk wanda kuma shi kuma amai ya zo mashi ba tare da ya nemi ya janyo shi ba babu ramu a kanshi wanda an kuma ta ko da amai ki haka ta tabbata Allah ka darda da mun gadi ba a shi ma iziya risala da haka suka tabbatar a kitabu siyam Allah ka darda da muna mai yawa yawace wai kamar sun amai ce yanzu in amai ya in ka janyo amai sai ka rama azumi kurkure bakin ka za ka yi ka ci gaba da rike a baki har rana ta ba kan mu ɗauki cewa da aka ce ya karye ka ci a bari su abinci na tunda kuma ya zo ha na ma in kuma ya zo da kan sai ka rama guda bayan azumi ya gari sai ka rama azumi guda bai a in ya zo da kan shi ba a rama azumi in kuma kai ka janyo shi da kanka za ka rama azumi guda na na malam baba Cewa yanzu kamar ku rika diba yarwa ba a sawa dole na kuramin tsidai na na na wannan fatawar a jemin dizuita ma na bada tun ba kuma ce ba duka sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ma su a jahiliya ne suke babu alaka da karanta salatin annabi ko na nasi na alqur'ani ko addu'a kawai akan abin da suke a jahiliya ne tun kan zawal musulmi da musulunci ya zo ya tabbata su musu kan ko me bai ce ba da haka yanzu duk wanda suka yi arni yayi ina ba da mun bayyana yanzu kiristawa guda biyu da mata da namiji ya suka zo wannan masallaci ne muka ba su kalmar shahada to ya arman sai a ce na gama ga da arman kawai su kuma duk yadda za mu riba mai musulmi ne kuma alman ya yi musulunci ɗari bisa ɗari ya rada irin wannan sabanin haka aka samu akan waɗanda suka shigo musulunci kuma ba su da kaciya kuma har sun girma mun gani mutum ne da shekara arba'in ya shigo musulunci kuma ba shi da kaciya ita kuma kaciya wasu sun ta yi a bisa kan wajibi ce wasu sun ta yi akan mustahabbi al-imam malik ya sai akan wajibi ce saboda in ba ai baka siya wannan zakarin ba ka iya riga wutsari ina ba da mun bada ma'ana ko tsari bai ya iya zubiya duka eh tsari ke shi a kodin jin kenan yin kaciya shine sababin zubar hutsari ko kaga kenan tun da ya zama to sababin zubar hutsari shi kuma kawar da hutsari wajibi ya zama to kenan hukumar luzum ake ce mai ya zama to kenan dalilin kawar da hutsari sai kaciya ta kuma da kuma wajibi a wajen al-imam malik da al-imam abu hanifa to su kuma san shi kuma musulunci kuma ba su da kaciya maguzawa ne ba su zama ma ne kaciya ko kuka san kaciya ko yan mara to ya ne yanzu an musu ba ba a musu shine wasu daga cikin malamai suka ce dole ya an musu suka ce ba a musu kadiba al-ikhti ya rasul fiqhiyya na shagul islam ibn taymiya zance mafi inganci ba a musu kaciya shine wani daga cikin magabata wanda bai fahimci ba hukunci kawai yana shugabanta da wani gari ne kawai ma nuna kawai aka kawo wasu maguzawa dankara dankara har da tsoro je mu halina ta bana da gele ke tsayiya kawai da suka zo suka karbi kalmar shahada ita yi wa sauran to aje bayan gida wani a tattaga wanda a gani ya da ya san kokon cewa ya ji ba bai da tsuwan je mu a haka fitan da shekara ta bayan ya mutu da ana miji bincike ya da ta tsar gobe kenan a kuma bayan katanga in aka daga babu gajiya da kuma da gida in aka daga wannan shi ma bai da gajiya shi ma bai da gida wasu in aka daga suna su gudu da wasu kuma irin katiyar Allah wannan wannan wanda ake aiwatar da katiya ce to shi ma kuma da gida yanzu da aka yi duka ga wasu katiya rabi guda biyu su kuma man gara gaga ne ko to kaga kaga wannan sarkin kaga duk da shi a ijtihadin shi yana ga cewa daidai kaga yayin mummunar barin inda a ce kahin ya aiwatar haka ya bi maganganun malamai cewa dole an zama alƙawlin rani da mene da alƙawlin marju kaga da ya samu cewa ashe ita ka cin mene ba wajibi bane Allah ka tartar da mu to da haka dai ke da yan uwa ba sharti bane mutum in ya shigo musulunci dole a ce mene ya an mushi kafiya kuma ba sharti bane mutum ya shigo musulunci in dai sunan shi ba ya saba ba musulunci dole ba sharti bane ka sauya suna yanzu example wani kirista da ya shigo addinin musulunci sunan shi John ya kuka ta ala dole ya koma Salis ko ya koma Abdullahi ko Muhammad ko Yusuf ya ta aini in aka ce za a sauya mun suna ma guda ma zan yi da ya kuri ya sunan shi ke da ya bar mace sunan ya kuri kira shi da John ne shi kuma in ya mutu haka aljanna ne shi guda haka ya mace da ya muzari shartin addini shi musulunci ake so ka shigo bangaren wani arman ku na da wani sunan ka kirfe da nan idan in sunan yana ɗaukar ma'anar ne ko wani zagin Allah ko ma'anar wani sunan wani ɗan iska ko wani sunan gawari to shi ma ba a kai tsaye ba za a saurara ya kyale zuwa shekara ɗaya biyu uku kannan ka ɗan saurari wa ilimin ya ware shiga daga ya ce ka tsawon Allah wani sunan man ka sa ki ka san me ma'anar shi zaki ne kai shi wannan zaki to shi ne a saurara ka ga a yamma shi to bi halaka Allahumma rabbana wa bi hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Thank you.